بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sare mana haduwa a wannan yammaci na litinin 30 ga watan yulqa'adati a shekara ta 1436 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine 14 ga watan tara a shekara ta 2015 a lissafin miladiya za mu tashi yau da izinin Allah subhanahu wata'ala a darasinmu na 46 a karatun da muke na littafin tajrid tauhid al-mufid na malam al-mukrizi rahimahullahu ta'ala kuma inda muka tsaya a makon da ya gabata a tsakiyar magana ne ta inda malam yake bayyana mana jama'a ko ra'ayi na hudu daga cikin ra'ayoyin bangarorin musulmi daban-daban dangane da hikimar ibada wannan dai maimaita wannan magana ta yawaita a kanku na san har mun gaji muna so mu gama wannan abu wajen darasi ya kai shida kenan ina jin akan wannan insha Allahu dai daga yau za mu kare shi shi iya dai abin da ya shafi magangana wani sauran karin bayani ne akan ra'ayin daidai din da kuma yadda dauraya da malami mana akan gabaɗayan ra'ayoyin bi idinillahi ta'ala yana mana bayani akan ra'ayi mai kyau ra'ayi na daidai ra'ayi na mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da hikimar ibada dan me ake ibada ya kawo mana dalilai dai ina ga inda za mu tsaya din ya kamata mu tashi ba sai mun ƙara dogon zance ba ya kawo mana maganar cewa al'ibada ita ce sababin da domin ta aka samu halittu kamar yadda allah maɗauki ce a ya sabul insanu an yi turaka suda shin ɗan adam yana zaton za a bar shi haka ne ba wai ba tare da dalili ba tare da wani aiki ba ba kuma wata hikima shi ne ma'anansa muhimmanan sai kawo mana maganar al'imamu shafi'i wajen fassara wannan sudan ɗin abinda ake nufi ya ce layi umaru wala yunha wani kuma wanda ba al'imamu shafi'i ba ya ce layi fabu wala yu aqab haka za a bar mutum babu sakamakon alheri wato ba lada ba alhaki ba uquba to shine malami ya ce wa huma tafsirani sahihani wannan tafsirai guda biyu da na shafi'i da na wani shafi'in duka ingantattu ne domin kuwa ya ce shi al-thawaba wal iqaba mutarattibun ala al-amri wan nahi domin kuwa da ba da lada da kuma yin uquba ai duk suna ginuwa ne dama akan umarni da hani wanda yayi umarni ya bi umarnin Allah zai samu lada wanda ya ki wato ya hanu daga abin da Allah ya hana shi ma zai samu lada wanda ya ki bin umarnin Allah zai samu uquba hakanan wanda ya aikata abin da Allah ya hana shi ma zai samu uquba sai ce wal amru wan nahyu huwa talabu lil ibadati wa iradatuha haka umarni da hani shine neman ibada abinda ake neman ibada abinda ake nihu kuma da ibada shine wannan al'amru wa an nahyu din abinda ake cewa dai ibada shine ka bi abinda Allah ya ce ayi ka kuma bi hannun da ya ce a hannu ka hannu in ya ce kar a yi kar ka yi shi ne ma'anin ibada a lokacin da ka yi wannan ka cancanci sunan mai bautawa Allah subhanahu wa ta'ala to za mu tashi inda ke cewa wa haƙiƙatul ibadati imtithaluhu ma ko to bismillah karanta ko da kaɗan ne insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وحقيقة العبادة امتثالهما ولهذا قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وقال تعالى ربنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق قال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت فأخبر الله فأخبر الله تعالى أن الخلق أن خلق السماوات والأرض أنه خلق السماوات والأرض بالحق نعم بالحق المتضمن أمره بالحق المتضمن أمره نعم المتضم- المتضمن أمره ونحيه وثوابه وعقابه طيب yace wa haqiqatul ibadati haqiqanin ibada in an ce ibada haqiqaninta ma'anarta menene ainihin gundarinta madararta babu sulki me ake nufi da ita shine imtithaluhuma imtithaluhuma yin aiki da biyayya ga waɗannan abubuwa biyu al'amru wan nahyu kuma wannan zamini na koma kan al'amru wan nahyu ma'ana imtithalul amri wa imtithalun nahyi imtithali anan abin da ake nufi abinda aka ce kayi kayi shine ma'anar imtithali imtithalul amri shine fi'lu ma umira bi imtithalun nahyi shine intihau amma nuhiya anhu mun gane insha Allah in an ce kayi abu to kayi shine kayi imtithalun amri in an ce abu kada kayi to kada kayi din shine imtithalu annahi yawwa to wannan shine hakikanin ibada ma'anar ibada domin ko da a kowane irin tsari mutumin da aka ce a jama'a ga dokoki an sa a yi kaza a bar kaza mutumin da zai samu yabo a gun wanda ya sa dokan nan shine mai yin abin da aka ce mai barin abin da aka ce a bari haka ne ko ba haka ba ba za ka zama mai da'a ba a gun wanda ya ce wannan doka muna bada misali ne da abin da yake kusa da mu ko wani umarni ne shugaba ko sarki ko makamancin wannan ya ce a yi kaza to idan ya ce a yi din nan wanda ya yi shine mutumin kirki a tsarinsa saboda shi ga abin da ya ce to wallantana Allah subhanahu wa ta'ala a ainihin kasancewarka kai mai bautawa Allah ne shine in Allah ya ce a yi dama kai dama a yi hagu kai hagu kul kai kaza ba za kai ba wannan shine mai bautar Allah to sai ce wali hadha qala ta'ala don haka Allah madauke ce wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi kuma su waɗannan ulul albabi wanda ambaton su ya gabata a cikin ayar inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sai ce wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi kuma suna cewa rabbana ya ubangijinmu ma khalaqta hadha batila wannan abin da muke gani na halittar sammai da ƙasa da sauran abubuwa da muka shaida ba da ƙarya ka halicce su ba ma'ana ba haka kawai ka halicce su babu wani sababi ba akwai sababi sababin nan na gaskiya ne shine abu umarninka saboda ka isa kai wannan kai ne kai waɗannan gingima gingiman abubuwan da babu wanda zai iya yin su shine ma'anar abu wa qala ta'ala Allah madauki kuma ya ce wa ma khalaqna as-samawati wal arda ba mu halicci sammai da ƙasa ba wa ma bai huma da su da abin da ke cikinsu illa bil haƙi sai da gaskiya ma'ana ba haka kawai da wasa aka yi abin ba da gaske akwai wata manufa duk waɗannan suna ƙara tabbatar mana magana cewa ashe bautar Allah da ayyukan Allah suna da hikima ko ba hikima akwai hikima da haka Allah ba haka kawai yayin dan wasa kamar da muka ba da misali a ce mutum ya kashe kuɗi wannan ɗan adam kenan mai shan wahala ya kashe kudinsa ya sha wahala shekara da shekaru yana tara kudi ya aiki ya aiki shekara 35 ya ritaya ya hada sai ya gina wani gida sai ya rabu da shi sai ya fara lalacewa sai a ce dama dan me kai ne sai ce wala haka kawai ne kaga sai a ce masa mahaukaci ko ba haka bane yawa to Allah subhanahu wataala shi ba wahala yake sha ba nasa lamarin kun fa yakun ne to amma duk da haka ba dan wasa yake ba ya zai wannan duniyar yayi ka ya yi sama ya yi ƙasa ya yi taurari ya yi rana ya yi wata duk waɗannan abubuwan kuma muna ganin tsarinsu na tafiya yadda ya kamata ba su taɓa saɓawa abin da aka tafi da su a kansa ba wannan ya nuna mana lalle mahalicinsu guda ɗaya ne to haka kawai shi zai waɗannan abubuwan ba tare da wata manufa ba manufar ita ce ya yi waɗannan abubuwan don a bauta masa a tabbatar da shi ne sarki a tabbatar da shi kaɗai shi ne ilahi da ya cancanta a bauta masa sai ce fa'akbar Allah ta'ala Allah ya ba mu labari annahu cewa khalaƙas samawati wal arda ya halicci sammai da ƙasa ne ka iya cewa da ƙasai don duk jinsin yana nan ma'ana ƙasa ba ɗaya bace ita ba wa min al'ardi mithla hunna ita na zalo amur bai na hunna sai ce ya halicci sammai da ƙasa ne bil haƙi da gaske da gaskiya wannan gaskiyar almutadammini amrahu wannan almutadammini sifa ce na alhaqi mana Allah ya halicci sammai da ƙasa ne da haƙƙi bisa haƙƙi bisa gaskiya menene wannan haƙƙin haƙƙi ne da ya kunshi amrahu wa nahyahu mun fahimci abin yawwa haƙƙin Allah ko gaskiyar nan ta kunshi umarnin Allah a bi shi hanin Allah a hannu daga abin da Allah ya hana wa thawabahu wa iqabahu ko na tsallake ne me na tsallake yawa eh haka ne na'am akwai ayat suratul jathiya ko na tsallake ta Allah subhanahu ta'ala ne cewa wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq lalle Allah subhanahu ta'ala ya halicci sammai da ƙasa bil haqqi da gaske dan me shi ma gashi ya kawo lamu ta'lil litujza kullu nafsin domin a saka ma kowanne rai bima kasabat da abin da ta tsuruta ta aikata don wannan Allah ya yi duniya kun ji ga dalili kurkuru mu maimaita don kar a manta in an tambaye ka don me Allah ya yi duniya da lahira me za ka ce sai ka faɗi wannan wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun in ana zancen halittar sammai da ƙasa to ga abin da Allah madauke faɗa halittar jinsin dan adam kuma dan su bauta man Allah kuga dai wannan din kuma duk yana da alaka da wancan ko walitujza kullu nafsin bima kasabat shi yasa ya sake maimaita sababin abin nan wannan shi lamun ta ta'alili walitujza bayan ya faɗi wannan bil haqqi yace wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq wannan koda babu nafi da isbat ya tabbatar da abin da ake so ma'ana kamar waccan aya da ta gabata ai cewa wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq shinan an kawo nafi aka kawo isbat fa kana isbatuhu aqwa wannan nabiyun kuma aka ce wa khalaqa Allahu samawati wal arda shi ma aka ce bil haqq shi wannan kaga ba nafi sannan aka isbatin isbatin ne shi kadai sannan kuma sai aka ce an yi wannan din ne ƙari bayan wancan me yasa yace wali tujiza dan ya ishara zuwa ga cewa wancan ma bil haqqin shi ma akwai ta'lili a cikin sa ma'ana kaman ya faɗi sababin farko ne sababi na biyu kuma wali tujiza kullu nafsin bima kasabat Allah sa kun ga hango abin da na hango a yawwa ma'ana Allah ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya gaskiyan nan shine abauta masa sai kuma yace wali tujiza kullu nafsin bima kasabat kuma domin a sakawa kowanne rai da abin da ta aikata an fahimta insha Allah to kun ga Allah maduki anan ya bamu labari cewa ya halicci sammai da ƙasa bil haqqi da gaske da gaskiya wannan gaskiyar kuma al mutadammini wadda ta kunshi amrahu wa nahyahu wa thawabahu wa iqaba ta kunshi han umarninsa da haninsa da ba da sakamakonsa na lada da kuma ba da sakamakonsa na ukuba sai sai fa'iza kanatis samawatu wal ardu in ya zama da sama ko sammai da ƙasai inna ma huliqat li hada kawai an halicce su ne don wannan sababin sababin me a bautawa Allah kuma don a samu sakamako nan kun ga abin da yake so mu gane shine ai ya faɗa mana cewa al'amuru wannan hayu su ne hakikanin ibada ko to kuma ai ya ce sannan al'imamu shafi'i tafsirin da ya yi na abin da ake nufi da sudan cewa Allah ya ce a yi hasabul insanu an yi turaka suda shin ɗan adam yana zaton za a bar shi sudan sai al'imamu shafi'i ya fassara da cewa me sudan ai la yi umaru wa la yunha a bar abu haka sakaka ba tare da umarni ba ko hani wani kuma sai ya ce abinda ake nufi as-sawabu wal iqab to sai ke mana bayanin ai duk ba rikici duka tafsirin da na shafi'i da wannan duk ɗaya ne domin kuwa ai dama sawabi mato sakamakon lada da kuma sakamako na uquba ana samun su ne bayan me bayan magana umarni da hani ma'ana ana gina su ne akan umarni da hani in an ba da umarni an ba da hani wanda ya bi umarnin nan ko ya bi abin da aka ce a hannu shine zai samu mai lada wanda ya hanu daga wato wanda ya aikata kai ya ki umarnin nan ya ki aikata abin da aka ce a aikata ko kuma ya aikata abin da aka hana shi shi kuma zai samu mai uquba ashe kenan ba matsala wannan tafsiri duka kuma sai kawo mana waɗannan ayoyi ayoyin nan a cikin su zamu fahimci waɗannan abubuwa na farko kun ga ya faɗi a cewa Allah bai halicci sammai da ƙasa haka kawai a shirme ba da haƙƙi ne haƙƙin nan me ake nufi haƙƙin nan shine abauta wa Allah saboda Allah abin da yake nufi da haƙƙinsa shine zai bada umarni lalle ai da'a zai hana kar ai wani abu lalle a hannu to kenan abin da yake so mu fahimta sai mu fassara al'amru wan nahyun nan shine ibada wannan kuma shi zai mai da mu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ai da'a ga Allah akan umarninsa da kan hannunsa sannan in an yi wannan kuma akwai sakamako da za a karba shi ma akwai nassi akan sa shine wali tujza kullu nafsin bima kasabat zaka duk sun shigo a cikin nan da wancan fasara da wannan fasara Allah sa an bi an fahimta to sai ce fa idza kanatis samawati wal ardu in dai da sammai da ƙasa inna ma khuliqat li hadha an halicce su ne domin wannan wannan me don al'amru wan nahyu tahqiqul ibadati wa mene wal jaza'i wal husuli alal jaza'i in dai dan wannan aka yi shine yace wa huwa ghayatul khalqi kuma wannan ita ce manufar dalilin da yasa aka yi halitta sai ce fa kaifa yuqalu yaya za a yi wani yazo ya ce mana innahu la ghayata lahu ai Allah yana yin abubuwansa ko kuma ita ibada ba ta da wata gaya wala hikmata maqsudatan babu wata hikima ma da ake nufi a wajen ibada haka kawai ake saboda Allah ya ce ayi shi yasa muke saboda shine ya isa ba mu da dalilin yin komai kawai saboda dan ya ce ayi ne wannan ra'ayin su ai in kuna bi yawa ra'ayin jabariya mm. a jikin littafin haka ba ku dan sa ala taliqin ne mm aina ko kuma dai muraji wallahi kuna muraja tsakani da Allah ba a ba haka wani gaskiya ba nan kwakwalen da Allah ya yi a nan wurin wato masu karfi ne sosai wasu duk na san su amma idan aka zauna daga ran da aka yi karatu in dai ka fahimta lokacin da ake cewa an gane ka gyaɗa kai ɗin in dai da gaske ne to gaskiya in ka koma sai ka yi muraja'a sai ka karanta karatun kanka ka fahimci abin eh kwarai dazu ma ku an ce kaza a gurin nan sai ka rubuta dama dazu da aka ce kaza na dan sa alama sai ya zama cewa a kullum kana tuni da abin da aka yi a baya wannan shine ke sa karatu ya zauna amma yanzu da wani zai zo da ya san kun yi wannan kuma ya muku tambayoyi akai ai kaga ba daɗi ko Allah kyauta a cikin ra'ayoyin nan guda hudu da muka ci ko mai bitar su kila dan mun dade raban mu da su zance ake me yasa ne wai ake yin ibada ma dan me muke bautawa Allah wasu suka koma gefe suka ce ai Allah din muna bauta masa ne kawai dai dan ya ce mu shine sarki shi ya ga dama domin dama haka yake kada mu yadda ya so shi yake duk abin da muka yi duk ikon sa ne kawai shikenan ba wata hikima ba wani zancen sakamako ba wata zancen rahama ba komai kawai dan ya ce mu bauta masa shi ya ce mu sallah mu sallah ya ce mu azumi mu azumi wannan maganar umarni haka ne cewa shi ya ce a yi to amma iya dalilin kawai a matsayin tabbatar da innahu ala kulli shay'in qadir shine dalilin da yasa ya ce mi ba haka bane ya hada mana wannan abun da maganar sakamako to wannan ra'ayin na suwaye masu cewa su ake cewa yan jabariya cewa Allah tilasta mu yayi akan duk abin da muke aikatawa komai ka aikata to haka Allah ya sa ka aikata don haka ba zai kama kama da laifi ba shi yasa suka ce duk zunubai ma ba komai kai kayan ka muddin a zuciyarka ka san akwai Allah shikenan aljanna zaka wannan fa ita ce aqidar jabriya an gina ta akan irja'i cewa aiki ba shi da alaka da imani wasu kuma suka zo suka ce a'a ai Allah mu bautan nan da muke masa kamar yan kwadago ne ya dauke mu ne mu yi aiki ya biya mu don haka kawai yawwa keke da keke ne kayi kaza a baka kaza domin ai da kunya da nauyi Allah a ce haka kawai ya ba mu abu babu wani aiki da muka aikata wannan ai sai ya zo ya mana gori wai Allah sai ya zo ya mana gori shi kwa dan adam baya so a yi masa gori wanda komai a ce ya an bashi abin ne dan ya cancanta kun fahimci waɗannan su kuma suwaye yan kadariya su ne mu'tazila ra'ayinsu kenan ra'ayi na uku su kuma suka ce bautan nan ana yin ta ne kawai dama dan wani mental exercise kawai ka wasa kwakwalwarka ta yadda in ka horu to wani ilimi zai zo ma daga Allah za ka yi ittisali da Allah kawai sai kaga kana sanin komai ba tare da karatu ba ba wahayi ba ƙur'ani ba hadisi kawai kana da ilimi don haka ake yi wanda akwai wanda suka faɗi wannan aiko kuma don a fita daga tsari na al'ada shi yasa dai ake yi wannan su ne ra'ayi guda uku na suwaye wannan na uku su ne 'yan falsafa da kuma sufaye mutafalsifu ra'ayi na hudu shine ra'ayin kirki kuma na daidai suka ce Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu ya halicce mu ne dama asali da mu bauta masa tare da cewa ya bayyana cewa duk abin da muka kuma zai ba mu sakamako akai amma sakamakon nasa falala ce ba wai saboda iya abin da muka yi za a ba mu ba akwai abin da ma ba mu isa mu saka masa ba saboda ni'imomin Allah ba za mu iya biyan su ba irin abin da ya mana na ni'ima ba mu isa mu biya ba don haka falalar Allah ce a cikinta muke jujjuyawa ba wata ba wani abu bane in yi mana gori saboda shi ya halicce mu yayi umarni yayi hani umarninsa dole mu bi haninsa dole mu hanu sannan kuma ya gaya mana za mu saka mu sakamako na aikin da muka aikata amma aikin nan ba shi ne kawai ya sa muka cancanci wannan sakamakon ba shi aikin sababi ne sababi ne kadai shi ko sababi yana da alaka da mashi'a mun fahimci abin yawwa Allah za iya samar da sababi in Allah bai ga dama ba sababin ba zai aiki ba don haka a ga wa ƴan mu'tazila aikin mu ba iya sababi ba amana iya sababi ne ba maganar sakamako ne na abin da muka aikata ake ba mu kawai ba akwai ƙari akwai falala shi yasa yayi maganar ana ribanya mana aiki lada goma lada 700 da makamancin wannan ninkin ba ninki ai mun fahimci wannan shi ma to a kansa muke yanzu to shine sai yake cewa bayan ku ga waɗannan abubuwa da muka karanta wannan ra'ayin ƙarshe shine ra'ayin ahlus sunna waɗanda suka tsaya kan qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa bayan ku an faɗi wannan Allah ya gaya mana ya halicci sammai da ƙasa domin a bauta masa ya dan kuma ya bada sakamako abinda akan abinda aka aikata sai ce ya za a yi wani ya zo ya ce innahu la gayata lahu ai Allah ba shi da wata manufa ne ya samu mu bauta masa wala hikmata ba shi da wata hikima maqsuda da ita ce abin nufi a cikin samu mu bauta masa au inna zalika li mujarrad isti'jari al-ummali ko kuma wani ya zo ya ce mana ai wannan kawai kamar daukar yan kwadago ne ma'aikata shine al-ummal ummal jam'in amil isti'jari shine daukar kwadago ka ɗauke su aiki ma'ana kawai ya ɗauke mu aiki ne hatta la ya takaddara alaihimu thawabu bil minnati dan kada ya zama sakamakon da za a basu in ya zarta aikin da suka aikata sai ya zama kuma ya gurɓace saboda an musu gori kenan la ilaha illallah akwai mamaki da dan adam zai irin wannan tunanin ubangijin da ya halicce shi yana ganin kamar shi bautar da yake masa raka'a biyu da zai masa da asuba raka'a hudu da zai da azhar da al'asar da isha'i raka'a uku a magariba yana ganin wannan shine wato biya yake yi na abin da Allah ya masa ni'ima don haka shi yana tsammani ran tashin alkiyama ladan sa iya na wannan za a bashi har baya san a ƙara wai in an ƙara kamar an masa wata baiwar da za a iya masa gori akai shi ko baya san a yi masa gori da da dan adam mutum yake magana shi kansa dan adam na gaya masa wani ai haushi zai ji ko ba ka bane dan adam inda ba shi ya halice ka ba da ka zo misali wani mutumi yana da wani abu sai ya baka ya ƙara maka ya ƙara maka misali ma ku a bada ma misalin yadda suke nufi ka dau dan gwadago yanzu ya gyara maka kofar gidanka ruwa an yi ruwa ya zaizaye maka ya bata ya shigo kofar gida ya kusa taba foundation aka siyo ƙasa da dutse dan ai shiko ai zaka dauko dan gwadago ya shiko da ya gama cikon nan a lada kuka yi lada za ka ba shi dubu goma in ya gama wannan aiki ko dubu biyar da ya tashi ya zo wurinka ya gama aiki nan kuka ittifaki dubu biyar misali sai ka ɗauki dubu bakwai sai ka ba shi sai ce wannan ƙarin biyun na me sai ce a kyauta ce ne maka yanzu kawai dan Allah a hankalce sai dan kwadugon ne ya ce a bawan Allah ni ba na son a nuna in ka ban wannan akwai kaskanci a ciki ba na so wannan a hankalce mutum zai wannan wannan shi ke nuna maka hankalin mu'tazilawa ba mai hankali ba ne idan dai Allah kaga dan adam ma fa zai ji haushin ai masa wannan to ina ga Allah da wannan abin da kai kanka kaiwa ba shi kai wani abu ba bauta in ka bauta masa kai ne mai samun sakamakon da haka ba magana ce ta wani keke da keke har zaka ce in aka baka lada fiye da abin da kai haka mun an maka gori kai ko baka san gori Allah kyauta da wani abu ne sai kai musu addu'a ka ce to Allah hana su kare ko ba ka bane tunda ba sa so Allah hana su kare to sai yake cewa au li mujarrad isti'dadin nufusi ko kuma wani ya zo ya ce mana a'a ai muna bautawa Allah ne li mujarradi kawai domin isti'dadin nufusi rayuka su zama a kintsa suke lil ma'arif al aqliyati nan ilmomi na hankali su ta zuwa musu a cikin hankalinsu wartiyaban kuma don horarwa da motsawa na da jiki li mukhalafati al awaid don asabawa al'ada wannan kuma ra'ayin zuwa sufaye da masu falsafa insha Allah wannan dan memecin ma yasa duk mun tuna abin da aka yi baya ko to sai yake cewa wannan maganganu duk ba haka bane sai dawo yace wa idza ta'ammala labibu idan mai hankali ko wannan ishara ce zuwa ga cewa waɗannan marasa hankali ne ko akwai gamzi a wannan lafazin da yace wa idza ta'ammala labibu kamar jirwaye ne mai kamar ka yana magana ne akan waɗancan cewa mafhumin mukhalafar wannan zancen shine waɗancan ba su da hankali masu ra'ayin nan guda uku na farko da masu jabariyanci da masu kadariyanci da kuma masu wannan tasawufi yace da da hankali to daga abin da ya kamata su fahimta shi yasa yake cewa wa idza ta'ammala labibu idan mai hankali ya lura shine ta'ammuli ta'ammuli shine kai tsam da kanka ka kalli abu sama da ƙasa cikinsa da wajensa ka fahimce shi fahimta mai kyau kai tuntuntuni a kansa ya zama cewa babu abin da ya ɓoye maka nasa to yace idan mutum ya dubi alfarqa baina hadhihi alaqwali bambancin da ke tsakanin waɗannan maganganu maganar jabariya maganar qadariya maganar sufaye wa baina ma dalla alaihi sarihul wahyi kuma ya dubi waɗannan waɗannan ma'ana ya tattara waɗannan maganganun guda uku a gefe guda sai ya ɗauko wahayi na ƙur'ani da hadisai da muka karanta su ma a gefe guda in ya fahimci bambanci tsakanin wannan da wannan to me zai faru ana fahimtar zancen sai ce alima zai san annallaha ta'ala cewa Allah subhanahu khalaqal khalqa ya halicci halittan nan ne li ibadatihi domin bauta masa wannan ibadar aljami'ati li kamali mahabbatihi ma al khudu'i lahu wal inqiyadi li amrihi wato ibadar da aljami'a wadda ta kunshi ta tattaro kamali mahabbatihi cikar soyayyar Allah ma'al khudu'i tare da kaskantar da kai walin qiyadi da kuma jawuwa lahu ga Allah li amrihi kai ga umarnin Allah nan wani abu malam ya kawo mana daga cikin maganganun ibnu qayyim da ya saba fadar su a wurare da yawa kuma in ba ku manta ba mun karanta wannan a cikin alamu sunna ai mun yi magana mun karanta abin da ya rubuta mana malam malam mai alamu sunna malam alhakami hafiz alhakami rahimahullah ta'ala ya mana magana akan ibada ko ta'rifin ibada me ake nufi da ibada yayi magana akan wasu abubuwa ce sune arkanul ibadati kun tuno da me da me su ne wannan kamalul mahabba ko wa kamalul khudu'i wal inqiyadi lil amri wannan shi to anan kun ga gashi ya sake kawo mana su anan tunda ma asalin maganganun na istinbat malam ibnu qayyim Allah sa kun gane to wannan abin da ya kawo shi yake nuna mana cewa su ne rukunan ibada duk wanda zai ibada to tilas ibada ta kunshi wannan abin ba a gane ba ko ibada in aka ce ibada ga Allah tana da rukunai tana da sharuɗai ko me ake nufi da rukuni rukuni shine duk abinda in babu shi babu abu ko in ba shi abu babu shi kwata-kwata saboda shi bangare ne ainihi na wannan abun yanzu misali daga cikin rukunin ayyana na mam- kwanan da mamaye zance na ko ba sai na maimaita ba daga cikin rukunan sallah akwai mai da mai misali ruku'u da sujada ai duk rukunai ne a sallah idan mutum ya yi sallah babu ruku'u babu sujada ta yi ce ba saboda me rukunan nan tilas ne idan ma babu su za ka ga kawai- kamar mutum kawai a tsaye yake in dai har bai ruku'u ba bai sujada ba to kaga mutum a tsaye ba za ka ce kaga mutum yana sallah ba saboda me ruku'u da sujada bangare ne na ita sallar in babu su abinda ake aikatawa ba sunansa sallah ba kun fahimci wannan ma'anar ta nan to ku ɗauko haka mu sa akan ibada duk abin da mutum yake in dai sunansa ibada to tilas a samu waɗannan abubuwa abu na farko almahabba ya zama kana da cikakkiyar soyayya ga Allah da soyayya kake bautawa Allah kana son Allah hakikanin so ta yadda in ya baka umarni zaka bi da wani zai zo ya ce kai kar ka bi umarnin nan na Allah sai ka je ka bi wancan sai ka rabu da na Allah to akwai tuhuma akan soyayyarka ga Allah ai kun gane wannan zancen to duk abin da zaka yi na ibada sai akwai soyayya akwai mutumin da zai tsaya gaban ubangiji yana sallah kuma baya san Allah hmm ai ba zai yiwu ba don haka tilas ne kowace ibada ya zama akwai kamalul muhabbati kamalul khudu'i da kuma kamalu al-inqiyadi li amrillah da kuma jayuwa cikakkiyar mi kauya da sallamawa kai ka dauki misali da ma aka ce mutum ya sallama me ake nufi ya yi saranda ya miƙa wuyansa sai da aka yi da shi idan mutum ya miƙa wuyansa ga wani me ake nufi da miƙa wuya dama ka miƙa in an yanka ma ka yadda haka ne to haka musulunci fa yake musulunci abin da ake nufi da shi shine ka miƙa wa Allah wuyan ya Allah ka sanya wannan abin duk abin da ka ce haram zan yi haram zan guji zan guji haram abin da ka ce halal zan aikata abin da ka ce wajibi tilas zan yi to a lokacin ka zama musulmi ka miƙa wuyanka amma in ya zama ba za ka miƙa wuyan ba za a ce yi ka ce naƙi kuma kana yi ba ka so kun fahimci wannan zancen shi sama na ibn qayyim yake cewa wallahi in mutum ya fahimci me ake nufi da ibada da wahala bai zama mutumin kirki ba a rayuwarsa gaba daya yanzu ka duba ka ga mu ayyukan da muke aikatawa yanzu dangane da ibadar sallah mutum yana yin ta da lalaci a kira sallah mutum ba zai zo ba yana son Allah Allah da ya ce ga lokaci in yayi ka bar abin da kake ka tafi sai ka ki akwai soyayya ka ɗauka yanzu kullum ana ba mu misali da abin da muke zaune da shi ƙaddara wani shugaba gwamna ko sarki ko dai wanda dai ya cancanta ya ba da umarni a yi yana zaune cikin mutanensa sai ce wani je kai kaza ko wani kwamishina a ce je kai kaza wani advisor je kai kaza sai ya zauna kawai haka yana kallon gwamna yaƙi na baka minti biyar da Allah je yanzu ka yi kaza nan da minti talatin ka dawo nan ya zauna har minti talatin ta yana zaune bai ce masa uffan ba don Allah tambayar ku nake bawan Allah na mai bada umarnin zai ji daɗi zai sa kana cikin masoyansa da zai ga ka cancanci wannan matsayin la'alla gobe sai a ce a kawo mana sunan wani wannan bai yi daidai ba wanda ya ba mu sunan wannan muka ɗauke shi ba masu tashi ka koma to me yasa in muna tunanin wannan a ɗan adam Allahn da ya halicci dan adam ya halicci komai kuma mun san dan haka ya halice mu shi ba mai masa irin wannan abu a kira sallar azhar mutum ya miƙe kafarsa ya shantake ta abin da ya ga dama a yi la'asar haka sai can wai sai da daddare in ya zo kwance sai ce to bari dai mu rama kuma in an ce ya ibadallahi ce yana ciki to wannan shi ake so mutum ya fahimta ba za ka zama mai bauta ga Allah ba sai ka haɗa waɗannan bautar ka bata zama bauta ba sai akwai soyayyar Allah a ciki sai akwai kuma kaskantar da kai ka yadda kai ne a ƙasa Allah ne a sama shine ke ce ma yi to sannan ka zama mai bauta sannan kuma in ya ce yi din kana jawuwa ka aikata zaka ya kamata a wannan ta'arifin na rukunan ibada kowa ya bincike kansa wai ya alakar mu take da Allah ne tukuna mun cancanci wannan sunan na musulmi mun cancanci mu bayin Allah ne da ya halice mu dan abin da ya ga dama shi zami abin da ya umarce mu zami kuma bayan ma cewa zai ba zai ba mu sakamako sakamakon ma kuma mai tausayi ga rahama a ninninka maka a gafarta ma zunubai ka fito daga gida in kai alwala da ya ce ka taho din nan in kai alwala daga gida ka taho duk takun kafar da kai fa za a rage maka zunubi kuma zunubin nan gashi kullun yin sa muke ya ce kar mu yi mun kutsa kai muna yi kuma ya ce in kana takowa daga gida kana zuwa masallaci taku ɗaya an gafarta ma zunubi an kankare zunubi an baka lada a kai akwai shi yasa gaskiya akwai bukatar mu sake tunanin yadda alakar mu take da ubangiji waɗannan abubuwan dama duk ba muna karanta su ne dan karatu kawai ka iya fassara ba a wannan ma'anonin shi ya kamata mu shigar a zukatanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta to sai ce fa aslul ibadati kai asalin ibada ma fa ita ce mahabbatullahi san Allah bal kai ba kawai san ba ifraduhu ta'ala bil mahabbati ya zama ma baka son kowa sai shi gane ba wai kana son Allah kuma a lokaci guda kana son wani ba a'a ya zama Allah shi kadai kake so nan wannan zai tuna mana maganganu da muka shayi akan nau'o'in ibada ai nau'o'in mahabba ko yawa mahabba ba iri ɗaya bace akwai mahabba lillahi wa fillahi to ita ake magana anan akwai mahabba tabi'iyya akwai kuma saurin nau'o'i dai na mahabba da suke tsakanin mutum da matarsa mutum da ɗansa mutum da dukiyarsa da makamancin waɗannan abubuwa wadda ake magana ma akwai kuma mahabba ta asali mahabbatullahi ta ibada wadda take lazimta ka ji cewa kai ne bawa ka ji cewa kai ne mai risinawa ka ji cewa kuma kai mai jawowa ne zuwa ga dukkan abin da Allah maɗaukaki ya umarce ka aikata ta biyun ita ce wannan mahabba fillahi wa lillahi shine mahabbatu ma yuhibbuhullah min ashkhasin kal anbiya'i war rusuli wal mala'ikati da makamancin wannan aw a'malin kas salati waz zakati was siyami ko ayyuka ya zama duk abin abin da Allah maɗaukaki ke so to kai ma kana son sa in ɗan adam ne kana so kamar da Allah ke son annabawa da manzanni da salihan bayi da shuhada'u kamar da ya ambata mana a cikin alkur'ani haka nan kuma wasu makhluqat din ne da Allah yake so shi ma mu so su amakin wurare ne ka'aba masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah yake so shi ma ka so to wannan mahabba ce mai fi me lillahi wa fillahi haka nan ya zama kana da mahabba fillahi kana son mutum dan yana son Allah abin da ya hada ku da shi addinin Allah dan haka kake son sa ba dan yana baka kuɗi ba ba dan yana baka wani abu duniya ba kana fa'idanta da shi a'a kawai yana son Allah shi yasa kake son sa mun fahimci wannan wannan ita ce almahabba fillahi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dama ya ga mana cewa dayan ku ba zai samu halawatal iman ba illa hatta yakuna Allahu wa har wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma mutum ba zai zama mumini ba ya samu ɗanɗanon imani a zuciyarsa har sai ya zama ya fi son Allah ya fi son manzon Allah sallallahu alaihi sama da kowa babu wani da ya kai matsayin Allah a zuciyarka dan Allah ka binciki wannan abu wannan abun ana kwatanta shi ne da ayyukan mu fa dan in muna ba da wannan abubuwan a dunkule mutum ba zai fahimta ba sai ana baka misali kamar misali ka ba da misali da sarki da bafada bafada kullum tunaninsa sarki ya yarda da shi aiko to a lokacin da za a ce ga sallah ta Allah ga aikin sarki a lokaci guda wanne za ka gabatar don Allah fadawa suna haka tsakani da Allah eh haka wai an taɓa samun wani wani bafajewa ana ce masa lokacin sallah ya yi nan kuma ga sarki yana zaune shi fa ba ce masa komai yayi ba saboda sarki yana zaune shi ba zai tashi ba sai aka ce ka je kai sallah sai ce bai shi wancan mai hakuri ne la hawla wala quwwata illa billah ma'ana Allah mai hakuri ne shi ko wannan ba hakuri to yanzu tsakani da Allah a tsakani da Allah wannan mai irin wannan tunanin ya fahimci musulunci inda musulunci ya dosa bai fahimce shi ba ba haka ya kamata mu fahimci abubuwa ba tilas sai ka yadda Allah ne sama da kowa sannan ka zama fa musulmi to ne shine zancen da ake Allah mu dauke kara mana fahimta Allahu musta'an to sai yake cewa fa aslul ibadati mahabbatullah bal ifraduhu ta'ala bil mahabbati fala yuhibbu ma'ahu siwahu kada ya so ma'ahu tare da Allah siwahu wani wanda ba Allah ba wa inna ma yuhibbu ma yuhibbuhu li ajlihi wa fihi kawai zai so abin da yake so ne li ajlihi ai li ajlillahi wa fillahi dan Allah kuma saboda Allah ma'ana fi me bambancin da lamun nan da fi li ajlillahi saboda Allah fi fillahi ai fi sha'anillahi yawa ma'ana fi dinihi fi amri dinihi fi al'umuri lati tata'allaqu billahi cikin abubuwan da suke da alaka da Allah to ka so wane yana ina son sa ne saboda soyayyarsa ta addinin Allah ce wannan kuma li ta li ajlihi ma'anata lamu ta'lil ce ma'ana saboda Allah kake son sa yace kama yuhibbu anbiya'ahu kamar yadda mutum yake son annabawan Allah wa rusulahu da manzannin Allah wa mala'ikatahu da mala'ikun Allah li'anna mahabbatahum domin kuwa kaga soyayyarsu da annabawa da manzanni da mala'iku min tamami mahabbatihi yana daga cikin cikamakin san Allah subhanahu wata'ala haka ne ko ba ka me san manzan Allah dan me yake san manzan Allah yanzu wasu mutanen suna maganar san manzan Allah musamman kana jin magana sufaye sai ka ɗauka san manzan Allah ya fi san Allah ko haka za ka ji a maganganunsu ka ji mutum yana maganganu cewa ya rasulullahi kaza ni kaza wani ma ya ce kamar misali wata mai waka tana wai bari su yabi batula don ma'aiki ya ji daɗi ko ba ku taɓa jin wannan waka yau ga ta nan kullum ana yi a rediyo wai a yaba wa batula batula ana nufin fatima radiyallahu ta'ala ana bari a yabe ta saboda ma'aiki ya ji daɗi kaga dai mai waƙan nan ba ta yi don allah ya ji daɗi ya ba ta lada ba ko ba a yin ibada in dai ibada ce yaba wa fatima in dai yabo ne ka yaba mata da nuna ƙauna gare ta wannan ko gaskiya ne to ka yi wannan domin allah ya baka lada ya yarda da kai to amma kaga yadda suke dauka masu irin waɗannan maganganu kai ka dauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa Allah kuma in kun fahimci waɗannan abubuwa kullum ana faɗakar da mutane akai me yin wannan abun haka zai ci gaba da yi saboda ya bashi damar in ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan matsayin to a cikin sauki waliyinsa da shehinsa ma zai samu irin wannan matsayi ko ba ku gane wannan abun ba shi yasan aka tashi yaban dama za a fara da yaban manzon Allah sai a kambama sai kuma a shigo sai a yabi waɗannan su ma shehune shehune har a zo kan kowa har ma malamin sa mai rai yanzu duk sai ya faɗa to a hankali a hankali waɗannan abubuwan haka suke tafiya mu bambance ya jama'a wallahi Allah lamarin sa ba abun wasa bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan me kake son sa ba saboda Allah bane da Allah bai zaɓe shi ya aiko shi a matsayin manzo ba wani ya aiko daban ba shi ba za ka so shi irin wannan san don haka ashe asalin san manzan Allah ana yin sa saboda Allah ne don haka ka yi san manzan Allah don kana san Allah ya baka lada annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine mai bada lada ba ba shine mai wuta ba ba shine mai aljanna ba amma a cikin halittar Allah babu wanda ya kai shi daraja wannan dole mu yarda da haka kuma tilas ne mu so shi kuma tilas ne mu yi masa da'a amma fa ba shi ake bautawa ba wanda bai fahimci wannan ba bai fahimci inda musulunci ya dosa ba wannan shine asalin zance musulunci Allah ne a sama kowa shi ya halice mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya mu ya halice mu dan mu da shi mu zama bayi ga Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi son a ce masa abduhu wa me wa rasuluhu to dan me shi zai ce wa kansa abduhu wa rasuluhu kai kuma ka zo kai ne sai ka faɗi cewa ya yi kaza ya yi kaza kai ne a ciki kai ne a waje kai ne a saman kai ne a ƙasan haba jama'a wannan abubuwan wallahi sai mutane sun bar su sannan musulunci na hakika za su fahimce shi Allah kyauta mana nakan zauna sosai da niyya in saurari waɗannan saboda ina son fahimci me ake cewa ina sauraron su sosai yau idan baka fahimce su ba za ka faɗi abin da suke yi ka ce haka ne alhali ba haka suke nufi ba amma ka fahimci komai da kowace kalma ina ta dosa saboda ka san me za ka faɗa ba wai dan kawai kai wa'azi a kai ba amma alal akalla ka fahimci cewa a cikin al'umman nan ga irin fahimtar da suka yi wa tauhidi ga irin fahimtar da suka yi wa Allah ga irin fahimtar da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tayyib muje sai ce li'anna muhabbatahum min tamami muhabbati domin ku san annabawa da manzanni da mala'iku yana cikin cikamakin muhabbar da kake wa Allah kana san su ne saboda Allah ne ya ce a so su ko walaysat ka muhabbati man ittakhadha min dunihi andadan yuhibbuhum ka hubbihi yace waɗannan muhabbasu ba irin ta wanda ya riki wani tare da Allah bane yana san waɗancan kamar da yake san Allah yanzu dan Allah masu san shehunan nan ko da ba wai wanda ya kai ga har ma ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam da makamantan wannan ba masu san shehunan su kawai ko su kadai irin san da suke musu ba irin wanda ake wa Allah bane in ka ce ba sa san Allah ba za su yadda ba to ka yadda ka ce ma to suna san Allah ne to amma irin san da suke waɗannan mutanen nasu da suke so ya kai daidai da koma ya wuce irin san da suke wa Allah domin ga abin da Allah yake cewa a yi da yawa ba sa yi abin da wannan shehin ya ce a yi sama yake da abin da Allah ya faɗa a yi za ka kawo masa aya ƙur'ani sai ce kai ba ka da hankali kai ne ba ka fahimci su abin da suke ciki ba da haka abin da wannan mutumin ya rubuta musu a littafi shine asali wannan fa magana ce ta shirka ta fita daga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tsare mu to sai ce wa idza kanatil mahabbatu yanzu misali yanzu kaga irin yana nake bada irin wannan misali wanda zai zo mafi yawan mutanen da suke sa hotunan irin wannan shehu ne ko a bayan motarsu ai kalla za ka ga motar hayar da bata da irin wannan kaɗan ne inda mai irin wannan tunanin ne to sai ya ɗauka ya sa wasu malamai ne suke ba su fatawa su sa saboda zai musu maganin hatsari an fi sa wannan a motocin haya don me saboda sun fi kowa tsoron kar a yi haɗarin mota to sai wani shehin ko wani malamin ya ba su fatoto a sa hoton shehi saboda mai ake ce masa a ɗabi'ar a tafiyar jerin wannan tsarin sunansa gausi kun san me ake ce ma gausi gausi a tsarin waliyai a jerin waliyai shine sama da kowa shi ke gudanar da lamura akwai autadu da ake faɗa wanda su suke riƙe da turakun duniya ta tsaya yadda take waliyai ne su arba'in ne in ba su duniya shi kenan sai ta rubuce akwai nuja ba'u akwai su wane ne to gausi shi kuma aka ce kwaya ɗaya ne shi duk abin da kake so zaka iya taujihin bukata zuwa gare shi ya amsa maka ya jama'a ina Allah subhanahu wataala hmm ina Allah Allah kyauta Allah sauki to sai ce wa idan kanatil mahabbatu lahu idan soyayya ta zama ta Allah ce in aika idan ka idza kanatil muhabbatu lahu hiya in dai soyayyar Allah ita ce haqiqatu ubudiyyatihi wa sirruha ita ce haqiqanin bauta ga Allah da kuma sirrin bauta ga Allah fa hiya innama tatahaqqaqu bittiba'i amrihi wa ijtinabi nahyihi to wannan tana tabbata ne in dai ka yarda cewa soyayya ita ce sirrin bauta to lalle ya kamata ko in ce ya wajaba ba za ta zama tabbatar soyayya ba ba za ta zama tabbatar soyayya da za ta tabbata ita ce ibada ba har sai ya zama ana bin ittiba'i amrihi wa ijtinabi nahyihi sai an samu bin umarni da kuma me nisantar hani fa inda ittiba'i al-amri wan nahyi a wurin biyayya ga umarni da hani ta tabayyanu haqiqatul ubudiyyati wal mahabba haka ne ko anan ne haƙiƙanin bauta da haƙiƙanin soyayya ga abin bauta dan take bayyana na ba ku wannan misalin ɗansu ba shi da rikici maganin misalin kwamishina da gwamna tashi ka je kai kaza ya zauna ya ƙi tafiya ba yadda za a yi gwamnan nan ko sarkin nan ya ɗauki mutumin nan mai ba shawarar nan yana cikin masoyansa ko sai ce a kawo da shi a kawo ni wannan dai misalin duniya ne da muke fahimtarsa to ballantana Allah subhanahu wa ta'ala wadda ba wata shawara da muke bashi ba wani aiki da muke taya shi amfaninmu ne mu bauta masa don mu samu sakamako ba shi ne zai amfani da komai ba sai ce wali hada ja'ala subhanahu don haka neman Allah maɗaukaki ja'ala ya sanya ittiba'a rasulihi biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wasallama ya zama alaman alaiha ita ce alamar shine alaman anan shine alama alaiha akan mahabbatullahi wa shahidan laha kuma shine mai mata shaida ma'ana biyayya ga manzon Allah ita ce alamar san Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce shaida kana san Allah kama kala ta'ala ga nassi nan a cikin alqur'ani mun san dadin sunna kenan komai nassi ne ba wanda zai ce kuma Allah bai iya magana ba Allah ne ya ce ƙul ka ce wa ake gaya manzan Allah salasalama in kuntum ka gaya wa mutane kai ku mutane in kuntum in kun kasance to hibbun Allah kuna san Allah fattabi'uni to ku bi ni to ina mai cewa ga wani in manzan Allah bai zo ya bi shi ba sai ya taka masa wuya don Allah za ka yi da wannan ayar fattabi'uni ina za a sata Allah ne ce wa manzan Allah sallallahu duk mai san Allah to ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wannan shine kitabu wa sunan ga inda zancen yake fattabi'uni sai sai in kun yi haka yuhibbukumullah to Allah zai so ku zance biyu ne anan akwai maganar mahabbatullahi lil abdi akwai kuma mahabbatul abdi lillahi a farkon ayan nan wacce Allah madaukaki yake faɗa da wannan sharadi a wacce ce wacce ake zance qul in kuntum tuhibbuna Allah wacce ce mahabbatul abdi lillahi yawa a ce bawa yana son Allah ita ake zance in kun kasance ku masu san Allah ne to abinda zai nuna da gaske kuke ku masu san Allah ne shine me ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in kun yi haka kuma bayan kun gaskata cewa ku masu san Allah ne to shi ma Allah zai so ku wannan kun ga fa samun mahabba ta Allah ya soka da bambanci da kai ka so Allah kun gane ko ba gane ba kai ka so Allah dama ai wannan tilas ce ibadar ka ce in baka so Allah babna magana ce ta wuta to amma babban matsayi kai din Allah ya soka shine ka samu walaya to ba yadda za a yi mutum ya zama waliyin Allah Allah yana son sa in baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan kun yadda wannan aya ta ga mana wannan ba zai yiwu ba mutum ya zama waliyin Allah Allah yana son sa sai idan ya zama yana bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ce wani manzan Allah ya bi shi ba a'a sai dai shi ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ni na sani a kyakkyawan zato ma in zaka iya kyakkyawan zato hatta wancan da ake fadar cewa in manzan Allah bai bi shi ba sai abin nan ko shi a ga ma wannan maganar cewa da shi za a bi ko manzan Allah in dai maganar da yake gaya wa mutane da da ya rubuta to cewa zai abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce abi shi ba tare da cewa su din ne dai suka rubuta abin da ya kai ga waɗannan samarin suka kai ga irin wannan hanya har a zo a fifita su tunda yana faɗar cewa duk wanda ya ganshi to tabbas dan aljanna ne ya rubuta wannan a cikin wasu waƙe nasa da yawa daidai maganganu irin waɗannan waɗanda ba su da kyau Allah ne ya sauke lokaci yayi to mu ma mun kusa sai ce faja alattiba a rasulihi mashrutan bi mahabbatihim lillahi ta'ala kun ga nan a wannan aya sai Allah ya sanya ittiba a rasulihi biyayya ga manzansa mashrutan abin sharadi ne shi abu ne da aka sa masa sharadi bi mahabbatihim lillahi ga soyayya da suke wa Allah ma'ana in dai suna son soyayyar su ga Allah ta tabbata to su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zaka iya cewa kenan ashe duk mutumin da ya ce yana son Allah to in baya bin manzan Allah salasalama to ƙarya yake haka ne ko ba kamun wannan ayar ta gaya mana ƙarya mutum yake inda baya bin manzan Allah salasalama to baya son Allah za ku ji wasu suna cewa ai asalin addinin ko ai mahabbace ita ce asali wai don me za ku ce wai dole sai an bi manzan Allah wai dole sai an so manzan Allah wannan maganar san manzan Allah ai lalle ne tilas ce amma nan zancen da ake a wannan ayar ita ce me biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne fa aka hada shigar mu aljanna da shi idan ba mu bi shi ba ba shiga aljanna shiriya in ba shi aka bi ba shiriya aka bi wa in tuti'uhu tahtadu to in kuka saba masa fa ba kaga ba hidaya wama atakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu ba wani mutum aka ce mana ba Allah madaukaki ya hada mu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan biyayyar ita ce hakikanin soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa shartan li mahabbati llahi lahum kuma sannan sharadi ce ga su samu soyayyar Allah mun gane wannan yawwa wa wujudul mashrut biduni tahaqquqi shartihi mumtani'un samuwar mashruti abinda aka yi wa sharadi ba tare da sharadinsa ba wannan wani abu ne da ba zai yiwu ba mumtani'un aqlan wa shar'an yake nufi a shar'ance ba zai yiwu ba a hankalce ba zai yiwu ba menene mashruti anan hmm ittiba'ir rasuli shine mashruti ko shi kuma menene menene sharadin abin nan kai samun muhabbatullahi samun Allah ya so mutum shine shar abin nan abin nan mashruti to ba zai yiwu ba sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa'ulima intifa'ul mahabbati inda intifa'il mutaba'ati lirrasuli ga magana ta inda na faɗa gashi malam shi ma ya faɗa fa'ulima don haka mun sai mu san intifa'ul mahabbati koruwar soyayya inda intifa'il mutaba'ati lirrasuli in dai aka samu koruwar biyayya ga manzo ma'ana in babu soyayya ga in babu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu soyayya ga Allah kun gane zancen yau duk mutumin kenan da ya ce yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wani abu daban ko wani mutumin daban to hakika maganar cewa yana son Allah yana son manzon Allah shine a sahun gaba cikin masu ƙarya akan ta sai ce wala yakfi zalika hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma kai wannan din ma bai isa ba sai mutum ya ji cewa Allah da manzo su ne sama da kowa su ya fi so sama da kowane abu ba wani mutum daban ko mala'ika jibrilu karka so shi sama da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan ka so Allah sai san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da biyayya gare shi sannan duk wani wanda ba su ba za su zo kuma a bi su to bin kowa kuma ɗayan biyu ce ta ko ta zama lillahi shine li ajilillahi ko kuma ta zama me fillahi ai kun gane wannan insha Allah to sai mu tsaya anan ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما ko da ke zancen gaskiya ɗaya ne ko? to mu bashi daidin tun da lokacin yayi muka tashi komawa ma tashi daga fa'uli mantifa'ul mahabbati ko kuma daga kan ita aya ɗin da dai an yi ya nasihar da zami ba laifi mu tsaya akan wannan insha Allah darasin gaba sai mu tashi akan wannan gaba da take mana bayanin sharadi da mashrutin da kuma wanne ake nufi Allah muke roƙo ya tabbatar mana da soyayyarsa a zukatanmu ta tabbata da ƙarfi da soyayyar manzansa sallallahu alaihi wasallama da biyayya gare shi Allah ya tabbatar da mu akan wannan hanya hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa ƙarshen rayuwarmu wanda suka karkace suka bi wani abu daban muna roƙon Allah ya shirye su Allah ya dawo da su kan hanya Allah ya da su kan Allah ya dawo da su kan tafarki madaidaici وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك